ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 22 ga watan hudu a girgoriyan kalanda 2021 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi rahimahullah wanda aka fi sani da masallacin miyaji inda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul qamar jiya mun kwana a nambar aya ta biyar ko za mu tashi kan nambar aya ta shida insha Allah mai Allah ya ce a أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير نعم الله سبحانه وتعالى ya ce fatawalla anhum ka kau da kai gabarinsu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatawalla anhum ka kau da kai gabarinsu yau ma yad'u da'i ma'ana ka basu zuwa ranar da mai kira zai yi kira ila shay'in zuwa ga wani abu nukur wanda yake abin ki abin da ba a so ita ce kiyama ranar da aka kwarma musu kira cewa su taho lahira ka basu tunda har sun ƙi su bi ka sun ƙi su da'a Allah maɗaukakin sarki ya ce fatawalla anhum ka rabu da su ka manta da su ka watsar da sha'anin su kai wancakali da al'amarin su ka basu har zuwa yauma yad'u da'i ranar da mai kira zai yi kira ila shay'in nukur zuwa ga wata rana ko zuwa ga wani abu wanda yake abin ƙi khusha'an absaruhum idanunsu sun raina fata ya na minal ajidafi suna fitowa daga cikin kaburbura ka annahum jaradun kai ka ce fari ne muntashirin wanda suka bazu suka watsu suka tashi sama kamar yadda za a ga fari sun yi cunkus a kan reshe guda ɗaya in ka zo kar da kireshen sai su yi far su tashi gaba ɗaya to Allah ya ce haka za mu fitar da su daga cikin kaburbura da gudu kowa yana neman ina zai shiga muhti'ina ay musri'ina suna masu gaugawa ila da'i zuwa ga wannan kira da aka yi musu na kiyama yaqulu kafiruna arna za su ce hadha yawmun asir wannan wata rana ce mai kuncin bala'i wannan wata rana ce mai wahala wannan wata rana ce mai bala'i فتولى عنهم أي فتولى يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يقردوا ka watsar da waɗannan mutane da idan sun ga aya he su kau da kai wa ya ƙulu sihirun mustamir su ce ai wannan sihiri ne wanda yake mai gushewa mai karewa a aridu anhum Allah maɗaukakin sarki ya umarci manzan Allah cewa ya kau da kai gabarinsu wantazirhum ka saurare su yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ai ila shay'in munkarin fazi'in zuwa ga wata rana zuwa ga wani abu wanda zai faru na firgici da razani abin da ba wanda yake ƙaunar zuwansa wa huwa mawqiful hisabi shine rayuwa ranar hisabi ranar gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala wa ma fihi min bala'i da kuma abin da ke cikin ainihin wato a bala'i na cikinsa bal wal zalazili da kuma ma abin da yake na girgiza da sauran ainihin wato wato abubuwa na tashin hankali wal ahwali da firgici da tsoro khusha'an absaruhum idanunsu za su raina fata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wata rana za a kira su ranar da za a kira su a ce su zo su yi sujuda ga Allah amma sai su gagara sujuda Allah ya ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Allah ce khashi'atan absaruhum idanunsu za su raina fata tarhaquhum dhillatun kaskanci da wulakanci zai lullube su menene dalili saboda a ranar ne Allah zai yaye ƙaurinsa Allah ya ce yau mai yukushafu an saƙi يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون Allah ya ce yau ma a wannan rana ne yukushafu an saƙin Allah zai yaye ƙaurinsa wa yud'auna ila sujudi a kira su zuwa ga sujuda ga Allah to amma tun da ba su yi sujuda a nan duniya ba ba za su iya yi ba wai da auna ila sujudi za a kira su a ce kowa ya sujuda idan kiyama ta tashi jama'a Allah zai bayyana kuma zai yaye ƙaurin shi idan ya yaye ƙaurin shi duk wanda ya ga hasken ƙaurin ubangiji sai ya faɗi ya sujuda amma su tun da sun isi sujuda sun isi ba Allah idan Allah ya yaye ƙaurinsa kowa ya faɗi su he su gagara sai mutum ya yunkura zai tafi sujuda sai ji kamar an sa taɓarya a gadon bayan shi sai gagara yin sujuda wa yud'auna ila sujud Allah ya ce za a kira su zuwa ga sujuda fala yastati'una ba za su iya ba meye dalili sai Allah ya ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillatun idanunsu sun raina fata kaskanci da wulakanci ya lullube su tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi da sun kasance ana kwarma kiran sallah a ce su taho su duda ana wa'azi ana su gyara ayyukansu ana wa'azi ana kaza ba daidai bane ana wa'azi ana su daina shaye-shaye su daina duk wani abu na aikin barna da sauran abubuwan asha duka ana yi musu amma ba za su iya ba sun ki su bari sun ki su daina to a wannan rana sai su gagara da haka khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wahum salimuna suna lafiyar su kalau a wannan lokaci amma ba sa iya biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka malam yake faɗa mana anan Mustapha al-Adawi yace khush'an absaruhum Allah yace ai dhalilatun absaruhum wato idanunsu sun raina fata sun shiga cikin kaskanci ido yayi zuru zuru yakhrujuna min al-ajdathi suna fitowa daga cikin kaburbura wa hiya al-quburu ka'annahum jaradun muntashirun أي كأنه في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداء جراد في الآفاق منتشر في الآفاق wato yadda suke tafiya da gudu kowa yana gudu akwai gudun da da ana yara ana ce mana muna za a yi gudun fanfalaki ko eh gudun fanfalaki ma'ana ana tsabar gudu aka ce idan ka harba kafa sai kafar ka wannan ta taɓo ƙeyar ka tukunna kai ka san gudu ya kai gudu ta gaba kuma idan ka ɗaga ta heta da kigoshinka sannan he ka sauke ta a gaba to shine bahaushe wannan gudun ya ainihin wato fassara sai ce gudun famfalaki kai daga jin famfalaki kai ka san akwai bala'i billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya kai mu lafiya ya sa mu je a sa'a ka annahum fi intisharihim wa sur'ati sayrihim kamar yadda saboda watsuwarsu da gudunsu da kuma gaggawarsu wajen tafiya ila mawqifil hisabi zuwa ga gurin da za a yi musu hisabi ijabatan lidda'i dan su amsa kiran wannan wanda ya kwarma kira wasu suka ce ana nufin mala'ikan da ya busa kaho idan aka busa kaho wa nufiqa fi suri fa sa'iqa ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
Allah ya ce wa nufiha fi suri za mu yi busa a cikin ƙaho fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allahu sai wanda suke cikin ƙasa da wanda suke cikin sama kowa sai ya mutu anan aka ce har mala'iku ba wanda Allah zai bari shine man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama shine shi kansa Allah in ji wasu malamai suka ce shi kaɗai ne ba zai mutu ba an gane magana da kyau ko yau wa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajhahu komai zai hallaka zai watse zai tarwatse zai ruguje zai mutu amma banda Allah subhanahu wa ta'ala wasu ka ce a mutuwar ita kanta sai bayan kowa ya mutu ita ma sai a kashe ta shine illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra sannan sai a sake busa ta biyu bayan kowa ya mutu fa idahum qiyamun yanzuruna sai ga mutane kowa ya miƙe tsaye yana zazzara idanu Allah madaukakin sarki ya datar da mu da haka ijabatan lidda'i saboda amsa kiran wanda ya kira su din nan kai ka ce jaradun fari ne muntashirun masu warwatsuwa fil afaqi a sararin samaniya muhudiina ay musri'ina ila da'i suna masu gaggawar zuwa gurin wanda ya kwarma musu kiran nan ay la ya khali la yukhalifuna wa la yata'akhkharuna ba wanda ya isa ya kauce wa wannan kira ko ba wanda ya isa ya ainihin wato kizuwa ranar da aka yi kira to shikenan ranar zai tafi wai shata yace ranar tafiya lahira a rannan babu zaman duniya an gane magana da kyau ko to shine yaqulul kafiruna al'arna da kafirai za su ce haza yawmun asir wannan rana ce mai tsanani mai kunci ai yawmun shadidul hauli rana ce mai ainihin wato a bala'i a cikinta kamar yadda imam al-qahtani yake faɗa yawmun abusun kamtarirun sharruhu rana ce wanda sharrinta ya kai inda ya kai an gane magana da kyau ko rana ce bala'inta ya kai inda ya kai duk wani abin da ba ka tsammani a wannan ranar na bala'i za a same shi a wannan ranar wallahi saboda idza zulzilat kai daga jin yadda aka yi girgiza ƙasa kai ka san akwai bala'i إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها نعم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم me zai faru فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha idan muka girgiza ƙasa girgizawa muka jijjiga ƙasa jijjigawa Allah ya ce wa akhrajatil ardu athqalaha ƙasa za ta fitar da din nauyace-nauyacen da take cikinta wanda ta kunshi gawakin jama'a tun daga zamanin annaba adamu tun kisan farko da annaba adamu ɗansa ya yi har zuwa ranar da za a tashi wannan duniya idan allah ya girgiza ƙasa duk sai ta amayar da kowa wallahi shine wa akhrajatil ardu athqalaha shi da kansa dan adam tun da bai taba ganin haka ba sai ka ji ya ce wa qala al insanu malaha dan adam zai ce to yau kuma me ya faru a a bala'i ne kiyama ce wallahi wa qala al insanu malaha Allah ya ce yawma idhin tuhaddithu akhbaraha ranar ita da kanta za ta bada labarin kanta kar ma ka tambaye ta kai shiru da bakinka ita ranar za ta gaya maka wacce irin rana ce ita yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka domin ubangijinka auha laha ya mata wahayin ta yi jawabin ita wace ce ita Allah ya ce ke ranar kiyama e ga yawa duniya ke wace ce bi anna rabbaka auha laha yawma idhin yasdurun nasu ashtatan ranar ne za ka gadin ga ganin jama'a gungu gungu jama'a jama'a kungiya kungiya ayari ayari za ka dinga ganin mutane ashtata liyurau a amalahum dan a nuna musu ayyukansu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wanda bi ya aikata alheri komai kankantarsa ko bai wuce kwayar zarra ba wanda malamai suka ce kwayar zarra saboda kankantarta za ta iya yin gida a cikin idanun dan adam ka duba yadda dan adam baya son bako a cikin idansa komai kankantar abu idan ya shiga sai ka ga yana kana neman yadda za a iya fita amma saboda kankantar kwayar zarra suka ce za ta iya shiga idanka ta yi koyi ta kyankyashe 'ya'yan su girma har su tashi kai ma baka san tashi gaba baka san ta fita ba amma komai ko aiki komai kankantarsa ko da bai wuce wannan kankanta ba Allah ya ce ba za mu ba za mu tawaye ba sai mu nuna wa dan adam shi yasa wani sahabi ya ce wannan ayar idan na karanta ta nakan yi farin ciki ya ce in kuma na karanta ta gaba sai in rushe da kuka domin za ka ji daɗi idan ka ji an ce komai kankantar aiki na alheri Allah zai nuna maka sakamakon abinka to amma inda bala'in kuma yake ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu haka kuma in dai aikin da kai na sharri ko bai wuce wannan kwaya zarra ba Allah ya ce wallahi ba za mu koyi ba sai mun nuna maka kayanka to kaga a ta can akwai farin ciki da kwanciyar hankali ta nan kuma akwai tashin hankali da bala'i Allah ya kiyaye saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce za mu kira su ba wanda ya isa ya kauce wannan kira rana ce mai kunci da masifa da bala'i a cikinta ayyawmin shadidul hauli abusun kamtarirun fadhalika yawma idhin yawmun asir Allah yace wannan rana ce wadda take da kunci da bala'i a ciki alal kafirina ghairu yasir a gurin kafirai ba rana ce wacce take mai sauki ba wacce take mai daɗi ba wacce take mai armashi ba a gurin kafirai ba rana ce mai wannan ba amma a gurin muminai wanda suka ba Allah suka yi haƙuri da wannan duniya suka yi haƙuri da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato hore musu a wannan duniya suka ba Allah sawu da ƙafa da su ka rana ce abin daɗi abin ainihin wato abin na alfahari da armashi a cikinta to sai Allah ya ce mai alaramma.
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر نعم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر to dama wannan sura kamar yadda muka faɗa daga cikin abubuwan da take kunshe da shi tana kunshe da labarbarin annabawa da mutanensu yadda Allah maɗaukakin sarki ya tarwatsa wanda suka kangare musu ya kuma yi albarka da alheri ga wanda suka bi su Allah maɗaukakin sarki sai ya fara da mutanen annabi Nuhu tun da shine awwalur rusuli farkon manzanni da Allah ya turo a wannan duniya Allah ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin kafin su an samu mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata fakazzabu abdana sai suka ƙaryata da bawanmu shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa qalu saboda tsabar shegantaka da iskanci ma sai suka ce majnunun annabi nuhu mahaukaci ne wasdujira suka dinga firgita shi da razana shi cewa za su kashe shi za su yi masa kaza za su yi masa kaza za su yi masa kaza haka suka dinga yi wa annabi nuhu izgilanci mahaukaci ne shi kaza kaza kaza haka suka dinga yi wa annabawan Allah annabi nuhu da ya ga abin ya ci tira fada'a rabbahu sai ya kira ubangijinsa subhanahu wata'ala don haka duk wanda ya gallabe ka ya ishe ka kai iyayenka wajen ku shirya ku daidaita ya ƙi ya ce sai sai ya ga bayanka wallahi kira Allah ka haɗa shi da shi haka annabawa suke yi idan kafirai suka gallabe su suka hana su sakat suka hana su isar da da'awa suka hana su kiran zuwa kiran mutane zuwa ga Allah sai ya Allah mun zo muna aikin ka sun hana Allah ga mu ga su ga ka ba shi kenan ba kawai sai ka zuba ido ka ga yadda za a dinga watan gaririya billahi lazi da mutum Allah duk wanda ya hana ka addini ya hana ka musulunci ya hana ka biyayya ga Allah ya nemi ya takura ka ya hana ka faɗin gaskiya kira Allah cikin dare karfe sha ukun dare ka ce ya Allah ga hinan ya matsa mana in wani mugun shugaban ƙasa ne ka ce ya Allah gashi ran shugaban ƙasar nan ya hana mu kira ga Allah da haka ga ka gashi ya Allah in wani matsiyacin gwamna ne ka ce ya Allah gashi nan ya hana mu kowane ne shi daga cikin wanda suke jin jabberanci a cikin zukatansu suka nemi su hana addinin Allah aiki to ba yau aka fara ba an fara tun daga kan annabi Nuhu manzan farko da suka hana shi sai ya gaya wa Allah da haka kai ma gaya wa Allah fada'a rabbahu da haka sai ya kira ubangijinsa ya gaya masa ya ce anni maghlubun Allah an rinjaye ni an fi ƙarfi na fa yanzu kan ni iyakacin abin da ka saka ni nayi amma fa abin yaƙi fantasir don haka taimaki addinin ka ya Allah Allah zai taimaka ko ba zai taimaka ba zai taimaka ko ba zai taimaka ba zai taimaka yasa a cikin suratu nuhu alaramma annabi nuhu me yace musu rabbi wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran كفارا وقال نوح النبي نوح يتي ربي ya Ubangiji, la tazar alal ardi minal kefiri na dayyara. Anna Allah karka bari a doron ƙasa na duk wani kafiri, gidan kafiri ka hallaka shi, ka rugurguza shi ka watsa shi. An gane maganar da kyau ko? Saboda sun ƙi su bari a yi addinin Allah, me amfaninsu? Sun ƙi su bari a yi musulunci, me amfaninsu? Da aka yi ce, la tazar alal ardi minal kafiri na dayyara. duk wani gidan kafiri ba ma shi ba ka watsa ya Allah innaka domin kai Allah wannan shine hujjar annabi Nuhu na yin bakarariyar addu'a akan mutanen shi innaka domin kai Allah in tazarhum in ka bar su yudillu ibadaka sun dinga batar da bayinka kenan wala yalidu kuma ba za su haifa ba illa fajiran sai mutumin banza kafaran mai yawan kafircewa Allah to me ya amfanin barin mummunan iri jama'a iri ne wanda ba zai kyankyashe ɗan arziki ɗan albarka ba sai ɗan tsiya ɗan ta gaban fatiha to me ya amfanin barinsa da haka annabi nuhu ya ce a gama da su ya Allah naka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara amma mumine da annabi nuhu kuma me annabi nuhu ya ce Allah ya musu
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن نعم فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Allah maɗaukacin sarki ya ce muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu cewa fa iya waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen nan su ne kaɗai ba wanda zai karu a cikinsu malamai suka ce wannan shine ma dalilin da yasa annabi nuhu yace to tunda ba wanda zai karu kawai su yi lahira kawai su je su girbi abin da suka shuka tunda ba wanda zai kara imani a cikin su da haka Allah ya ce fala taftais karka damu karka higa cikin kunci da damuwa bai ma kanu yaf'alu saboda abin da suke aikata mana na kafirci an gane maganar da kyau ko saboda haka Allah madaukakin sarki yace annabi nuhu da ya ga abin yaki yaki ci yaki cinyewa sai yace anni maghlubun Allah an fi karfi na Allah kafiran nan sun hana ni da'awa sun kashe ni na farfado sun kashe ni na farfado domin an ce sun kashe annabi nuhu ya fi sau nawa suna kashe shi yana farfadowa sai sun masa dukan tsiyamala sun masa rubuci sun masa duka jina jina sun yi tangire gire da shi sun je sun wulla shi a rami kawai da safe sai su ja busa lasu fika ya ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in ce kai wannan anya siddaka siddaka annabi nuhu ya tashi yayi wa'azi siddaka annabi nuhu san da ya kai ba wai maganar ya tara mutane a masallaci ko a bakin hanya yayi wa'azi ba san da ya koma gida gida yake bi yana sallama da mutum yana cewa kai imani da shi gida gida gida gida yasa kar ka ga laifin annabi nuhu ba saboda ya ce rabbi la tazal al ardi min al kafirin riyara inda ka ga wahalar da ya sha zaka ce ai ya sassauta ma billahi lazi shekara nawa yayi ala ramma yana ainihin wato wa'azi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah madaukakin sarki ya ce mun tuba mun tura annabi Nuhu zuwa ga al'ummarsa ya je ya musu wa'azi falabitha fihim alfa sanatin illa hamsina aman annabi nuhu ya zauna a cikinsu tsawon shekara dubu ba hamsin shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin yayi yana wa'azi babu aikin da yake sai ƙala Allahu ƙala rasulu amma gaba ɗaya mutanen da suka musulunta ba su wuce cikin jirgin ruwa ba to da Allah in yace Allah karka bar kowanne munafiki a doron ƙasa yayi laifi da ma bai laifi ba wannan uzuri ne ba a yi maka ba shekara dubu ana ma wa'azi amma baka ɗauka ba to me ka saura me ya saura kuma za a yi maka ba abin da za a yi ma illa ka tafi lahira ka girba abin da ka shuka kawai falabitha fihim Allah yace su ya zauna a cikin su alfa sanatin shekara dubu illa 50 aman sai shekara 50 ne babu amma fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun har tufan yazo ya kama su suna azzalumai suna mushrikai sun ki su imani da Allah yasa wallahi jama'a gata ne gare ka gata ne gare ni gata ne ga duk musulmi ya ji da awar Allah ya aiki da ita ya ji da awar manzon Allah ya aiki da ita ya bar aikin banza da aikin tabbele da hayaniya ya koma ya runguma addinin Allah wannan ba karaman gata bane wallahi duk mutumin da ya kuskura hayaniyar duniya da zaƙin duniya da ɗanɗanon duniya da mazarƙwailar duniya ta wawashe shi to na farko dai ba zai same ta ba ita duniyar yadda ta kamata don Allah ka je ka tambayi waɗanda suke 'yan duniyar da wanda suke jin daɗin duniyar shin meye ne abin daɗin da suke ji a ciki wallahi kuka suke yi kai din nan da kake rena kanka kafi su kwanciyar hankali domin Allah ya yi alƙawarin ko ka nemi duniya ba zai baka gaba ɗaya ba ko ka nema ba zai baka garaɗi ba ya ce man kana yuridu harsal akhirati
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه to ɗayan fa ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب Allah ya ce man kana yuridu harsal akhira wanda yake neman noman lahira ka duba saboda tsabar Allah ya kwatanta maka aiki a nan riba ce a can kamar yadda idan kai noma za ka samu ƙari sama da abin da ka noma ko sai Allah ya kwatanta lahira da gona sai ce man kana yuridu harsal akhira wanda yake neman ya shuka a lahira yayi noma firi yayi maimai ya zuba taki a lahira gobe kiyama ya girbi ribar da ya samu ya ce man kana yuridu harthal akhira wanda yake so ya yi shuka ya yi tayyabanya ya sa taki ta yi kwaya ta bushe ya girba ya tara amfani mai yawa a lahira shine ma'ana man kana yuridu harthal akhira Allah ya ce nazidi lahu fi harfihi za mu samar taki a gonarsa ta lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nazidilahu fi harfihi za mu saka masa tashi taki a gonarsa ta lahira don amfaninsa ya yi kyau ya girbi abu mai kyau a lahira amma wa man kana yuridu harta a duniya ko wanda kuma gonar duniya yake so ya noma nu'tihi min ha za mu bashi kaɗan daga ciki kaga bai a baka gaba ɗaya ba a lahira sai Allah ya ce nazidilahu fi harfihi a nan duniya kuma nuqtihi minha za mu dan gutsura masa kaɗan a duniyar wallahi dukka nemi mafi kurewar samun duniya a duniyar nan jama'a mafi kurewar samun duniyar nan ka same shi wallahi dan kaɗan Allah ya gutsura mishi sai ka samu mafi kololuwar wanda ya tara duniya wallahi ma'anarsa shine Allah ya gutsura mar dan kaɗan ne shine wa man kana yuridu harta duniya wanda kuma yake neman noman duniya nu'tihi minha to babban bala'in shine wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah yace a gobe kiyama ba da rabo ko miskalin zarrati nan duniya baka samu duka ba a gobe kiyama kuma ba ka da ko miskalin zarratin inji Allah dan adam zaka gyara ko ba zaka gyara ba wallahi ya kamata dan adam yau kansa gyara yau kansa saitin hamma da gyaran kafireto ya san me ya kamata yayi domin duniya da yake biye wa Allah ya ce kadan zamu bashi in ma mun bashi sannan kuma a gobe kiyama bashi da rabo ko ka Allah madaukakin sarki yayi mana dan haka ubangiji madaukakin sarki yace sai ya nemi taimakon mu anni maglubun Allah an rinjaye ni fantasir ka taimake ni Allah ya ce fa fatahana abwa bas sama'i da muka tahi taimakon annabi nuhu sai muka bude kaga ma Allah bai ce fatahana ba sai ce fa fatahana wanda budewar kamar ka ce sai muka wangale kofar sama kawai fa fatahana abuwa ba sama sai muka wangale kofofin sama bima'in kuma saman ma ba ɗaya ba abuwa ba kofofi tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai sanda Allah ya bude ta bima'in da wani irin ruwa ya sa ma aka kawo shi na kira ba a kawo shi ma'arifa ba wani irin kalar ruwa ba a ce bilma'i ba ballantana a ce ruwan kasan kalarsa sai aka ce bima'in da wani irin kalar ruwa munhamirin mai tsumbin yawa ruwa ne wanda yake zurtowa kamar yadda yake dugowa daga sama kake ganin sa amma kowane dugo ɗaya kaurinsa ya kai bakin drum kai kasan wannan ruwan bala'i ne idan Allah ya balle ruwa a sama yanzu iya wannan saman duniyar idan Allah ya balle mana ruwan sama na azaba zirr haka yake sauka bai wuce kaurin yatsa ba amma idan yana dukan kanka zaka ji kamar zai fasa ma kokon kai haka ne ko ba haka ba to balantana a ce an sauke ruwa yana sauka kamar kaurin filan nan in ya duro ma ya za ku kare in ya duro akan ka ya za ku kare shi ne ma'anan bima'in munhamirin ruwa mai yawa mai kauri haka muka dinga sauke musu shi Allah ya ce fa fatahana abwaaba sama muka muka kwale muka kwaye muka bude muka wangale kofofin sama bima'in da wani irin ruwa munhamirin wanda yake mai yawa Allah ya ce ba nan ba kuma wa fajjarnal arda uyuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un azaba ta kai azaba Allah ya ce ruwan azaba na sama ma bai isa ba sai muka cakke ta ƙasa muka ɓuɓɓula ƙasa muka yayyaga ƙasa muka ce ita ma ta fitar da ruwan da yake cikinta wa fajjarnal arda uyuna muka faffarka ƙasa muka yayyaga ƙasa muka ɓuɓɓula ƙasa muka ce ta fitar da ruwa Allah ya ce faltaqal ma'u la ilaha illallah faltaqal ma'u sai ga ruwa suna karaskiya da juna na ƙasa yana tsalle yana yin sama na sama kuma yana durowa ƙasa faltakal maku sai ga ruwa suna karaskiya da junansu ruwan sama na zubowa ruwan ƙasa na kulkula ala amrin a bisa wani lamari kad kudira wanda mun riga mun kaddara ba wanda isa ya taka mana burki ala amrin akan wani lamari kad kudira wanda mun riga mun yanke shi mun riga mun kaddara shi mun riga mun zartar da shi babu a duniya komai kabberancin mutum da jabberancinsa wanda ya isa ya taka mana burki akan abin da muka yanke akan mutanen annabi nu wannan Allah da yawa waɗannan mutanen fa shi yake cewa bauta masa jama'a Allah da yawa waɗannan mutanen irin wannan kalar azaba shi yake cewa mu kaɗaita shi cikin bauta shi yake cewa mu bihi sawu da kafa shi yake cewa kada mu yi kaza mu yi kaza shi yake cewa mu yi kaza mu yi kaza Allah yana ba mu waɗannan labarbarun ne saboda mu shiga taice mu da al'amarin shi Allah ya ce muka keta ƙasa muka ga ƙasa sai ga ruwa ya fito fafatahana abwaaba sama muka buɗe ƙofofin sama bima'in da wani irin ruwa munhamir wanda yake mai kauri mai yawa wa fajjarnal arda uyunan muka ta ƙasa da dugungunan ruwa da idanuwar ruwa muka buɗe ta muka yayyaga ta muka ce ita ma ta fitar da ruwanta faltaqal ma'u Allah ya ce sai ga ruwan yana gamuwa da junansa suna haɗuwa da juna suna karaskiya da juna na sama na sauka na ƙasa na fita ala amrin qad qudira akan al'amarin da mun riga mun kaddara shi mun riga mun zartar da shi ba wanda ya isa ya hana mu Allah ya ce wa hamalnahu Musa Allah sai muka ɗauki annabi Nuhu ala zati alwahin akan ma'abociyar alluna shine jirgin ruwa kenan jama'a ala zati alwahid akan ma'abociyar alluna wa dusur da kusoshi ma'ana jirgin da annabi nuhu ya kera ta da katakyaye da kuma kusa muka sa ya sassaki wannan ainihin wato jirgin ruwa da katakaye da kuma kusa Allah ya bashi umarni alaramma wasna il واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا Mm.
إنهم مغرقون na'am ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه to me yace musu قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون na'am فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yasna ilfulka bi a'yunina ka gina jirgin ruwa annabi nuhu akan idanunmu wa wahayina da kuma wahayinmu mun baka umarni ka kera jirgin ruwa akan idanunmu muna kallonka wa wahayina da kuma wahayinmu wa eh wala tukhadibni fil ladina zalamu kada kai mun magana akan waɗanda suke azzalumai innahum mugraquna domin na riga na zartar zan dilmiyar da su ba ruwanka da su ka ci gaba da kera jirgin ruwanka kawai ka rabu da su Allah ya fusata jama'a wasu na ilfulka bi a ayunina ka kera jirgin ruwa akan idanunmu wa wahayina da kuma wahayinmu wala tu khatibni fil ladina zalamu kar kai mun magana dangane da azzalumai innahum mughraquna na yanke hukuncin zan durmiyar da su inji Allah subhanahu wata'ala yace wa yasna'ul fulka annabi nuhu sai ya ci gaba da kera jirgin ruwansa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu duk lokacin da wasu daga cikin jama'arsa suka wuce yana kera jirgin ruwa sai su dinga masa izgilanci su nuhu kenan wa'azi ya ki an koma kafinta sakhiru minhu sai suna masa izgilanci suna masa shega ka san haka ake wa masu da'awa daga an ganka kana dan kasuwanci a to malam wa'azin kuma ya gagara ni yanzu kuma kasuwanci aka koma wa kullama marra alaihi min mala'un min qaumihi sakhiru min qala sai annabi nuhu yace in taskharu minna idan kuna mana izgilanci fa inna naskharu minkum za mu muku izgilanci ranar da ainihin wato za ku gane shayi ruwa ne haɗi kawai ya samu ya canza kala kama taskharuna kamar yadda yanzu kuke min izgilanci kuke min shegantaka wallahi ku jira zan rama an gane wannan maganar da kyau ko to wannan shine a wani guri Allah yake cewa wa hamallahu ala zati alwahin
حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين na'am احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن mhm
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم na'am alarama Allah ya saka baka da alkhairi abinda nake حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها Mm, قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن mhm وما آمن معه إلا قليل na'am وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل مهم.
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا me yace masa يا بني اركب معنا ولا تكن مع sai الكافرين yace masa me قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء sai yace me قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين wannan duka Allah yana labarta mana yadda Allah ya ragargaza mutanen annabi Nuhu ne jama'a labari sai Qur'ani billahi lazi duk wani labari shafa labari shuni a'a daga marubutan mu marubutan ku matsiyata la'anannun marubuta wanda suke rubuta ƙarya duk wallahi ku watsar da su ku zo ku nemi labari a Qur'ani wallahi Allah wallahi ina gaya muku duk ka watsar da Qur'ani duk wata mazar kwaila ta da- ta haɗu a cikin Al-Qur'ani wallahi wanda duk ya wat- ya sa a can gaba Allah zai ce wala qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri mun sauwake wannan Qur'anin dan a karanta a je a fahimci me ke cikin sa ba hal min mudakkir akwai mai bukata saboda haka Allah duk ya ba mu labarin da dan annabi Nuhu da mutanansa duka Allah ya ce ga yadda ne da su gaba ɗaya na hallaka su na ɗauki annabi nuhu da hida wanda suka yi imani na tseratar da su na tseratar da su daga dukkanin azabar da na yi wa sauran amma su sai suka tsira wannan duk me yake nuna mana yana nuna mana yadda allah maɗaukakin sarki ya yi da mutanen annabi nuhu a cikin suratul haqa al-ramma har yanzu dai qur'ani bai gama ba mu labari ba yace inna lamma tagal ma'u
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية Mhm.
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية na'am فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة to وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة me zai faru فيومئذ وإذ وقعت الواقعة الله أكبر Allah ya ce inna lalle mu lamma tagal ma'u lokacin da ruwa ya dagawa ya wuce gona da iri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah da kansa ya ce ruwan ya wuce gona da iri inna lalle mu lamma tagal ma'u lokacin da ruwan ya wuce gona da iri hamalnakum fil jariya Allah ya ce sai muka dauke ku a cikin mai gudana jirgin ruwa sai muka ɗauke ku a cikin mai gudana jirgin ruwa inna lamma tsagal ma'u hamannakum fil jariya Allah ya ce lilija ala halakum tadhkirata dan mu saka ta ta zamanto a bar ambato a bar wa'azi a bar tunatarwa wa ta'iyaha udunun wa'iya yace fa idza nufi- uh, uh, wa nufiqa fi suri ko fi suri nafkhatun wahida lokacin da duk muka yi busa a cikin kaho busa kwaya daya fa yawma idhin waqa'atul waqi'a wa humilatul ardu muka dauki kasa wal jibalu da duwatsu fa dukkata dakkatan wahida muka dandake su dandaka kwaya daya ka duba da kasa da duwatsu Allah ya ce za mu hada su gaba ɗaya sai mu dandaka su he mu ture su guri daya shikenan an gama da su suma to fa yawma idin a wannan rana waqa'atil waqi'a mai afkuwa fa ta riga ta afku kiyama ta tashi idan da kafar dama ka tafi falillahi alhamdu wal minna idan da kafar hagu ka tafi to wannan kuma kai ka jiyo wai ciwon asibiti ba mai ma sannu sai wanda suka je jinyar ka ko ba haka bane jama'a ba mai maka sannu sai wanda kowa da abin da ya dame shi idan nihi kake wancan kuka yake yi shi zai ce ma sannu ko shi- kai ne zaka ce mar sannu na fata an he wanda suke jin ka su da su ce masa kiyama kenan jama'a amin summa amin mana dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana wa hamallahu muka dauke shi ala zati alwahid a bisa ma'abociyar alluna wa dusur da kuma ma'abociyar menene kusoshi wasu suka ce wa dusur da ainihin wato ma'abociyar wato wannan gaban jirgin ruwa wanda ke dakar ruwa yana tsaga shi shine ake nufi wa dusur amma magana mafi inganci shine ad-dusur shine al-mismar wato kusa da aka hada ta aka zajjera wannan katako aka ainihin wato daure wannan katako Allah ya ce tajri bi a'yunina tana gudana akan idanunmu akan idanunmu muna kallanta jaza'an sakamako ne liman kana kufir ga wanda ya zama ya kafirce wa Allah wannan aya sai ta nuna mana daga cikin siffofin Allah Allah ya siffantu da idanu domin ya ce tajri bi a'yunina tana gudana akan idanunmu haka wancan aya da alarma ya jawo mana cewa wasna'il fulka bi a'yunina ka gina jirgin ruwa a kan idanunmu malaman aƙida da tauhidi na hakika suka ce abin da Allah yake nufi a nan ido ne wanda yake ya danganta daga Ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake irin nasu subhanahu wata'ala wanda bai yi kama da nawa ko naka ko na wana ba saboda haka ya siffantu da idanu jaza'an sakamako ne liman kana kufir ga wanda ya kafirce wa Allah muka yi musu irin wannan sakamako Allah ya ce walaqad taraknaha hakika mun bar wannan jirgin ruwa ayatan aya ce fa hal min muddakir dan Allah akwai mai wa'azantuwa da wannan akwai mai daukar izina daga abin da muka yi wa mutanen annabi nuhu ko babu Allah mun dauki izina wallahi وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'i wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qaumin zalimin Allah ya ce maka ce wa ƙasa zubar da ruwanki ke ma sama zubar da ruwanki ya ce maka kammala al'amarin waɗannan mutane ga baki ɗaya jirgin ruwan annabi nuhu kuma ta je ta daidaita akan judi akan dutsen judi wastawat alal judi muka ce bu'udan nisantuwar rahama ya tabbata da zalimi ga azzalimai liqaumin zalimi wa qila bu'udan lil zalimi ga mutane azzalimai wato nisantuwar rahama ya tabbata gare su da haka subhanahu wata'ala yace tajri bi a'yunina tana gudana akan idanunmu jaza'an sakamako ne liman kana kufir ga wanda ya kafirce wa Allah ya bujire wa Allah Allah ya ce wa laqad taraknaha ayatan hakika mun batta a matsayin aya malamai sun wa wannan magana fasara guda biyu suka ce ana nufin wannan ainihin wato jirgin ruwan annabi nuhu Allah ya barta har zuwa mutane na farko bayan mutuwar annabi nuhu da hi da jama'arsa sanda suka zo suka samu alamar wannan jirgin ruwan wannan shine wata fasara da wasu malamai suka yi wasu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi da walaqad taraknaha ayatan hakika mun batta a matsayin aya ga waɗanda suka zo kafinmu wato yana nufin kan cewa wannan jirgin ruwa Allah maɗaukakin sarki ya batta ainihin wato ita ce ake amfani da ita har zuwa wannan lokaci domin ya faɗa a wata aya ce wa khalaqna lahum min mithlihi wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu kafin nan ana rama wa ayatul lahum anna hamalna وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون sannan sai ce وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نعم.
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون Allah subhanahu wa ta'ala إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ayatul lahum aya ne gare su anna hamalna zurriyatahum mu muka dauki zurriyansu na farko su ne mutanen annabi nuhun da annabi nuhun gabaki daya muka dauke su fil fulkil mashhun a cikin wannan jirgin ruwa da annabi nuhu ya kera dan haka muka dauke su a ciki sai ya ce wa khalaqna lahum min mithlihi mun halitta musu kwatankwacin irin wannan jirgin ruwan a yanzu da suke rayuwa a wancan zamani zirgin annabi nuhu ita ta ɗauki zurriyarsu wanda daga cikinsu aka samu duk duniya ta yaɗu gaba ɗaya don a wannan lokacin kowa ya mutu a duniya kowa ya mutu sai iya mutanen da suke cikin jirgin annabi nuhu malamai sun yi ta maganganu wasu suka ce maza arba'in mata arba'in wasu suka ce maza ashirin mata ashirin wasu suka ce da dabbobi guda nawa duk dai an yi ta maganganu a takaice dai Allah bai faɗi adadin mutanen da ya ɗauka a cikin wannan jirgin ruwa ba amma dai akwai mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi nuhu wanda Allah ya tseratar da su kuma a ta dalilin su ne wannan duniyar yanzu ta samu domin da Allah ya halaka kowa da yanzu ba kowa a doron ƙasa gaba ɗaya yasa yace wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur aya ne ga mutane su gane mu mun dauki zurriyarsu a cikin jirgin ruwan annabi nuhu wa khalaqna lahum min mithlihi sannan muka halitta musu muka kera musu kwatan kwatin irin jirgin ruwan annabi nuhu a yanzu da suke rayuwa ma yarkabuna abin da suke hawa a yanzu ko babu jirgi yanzu a yanzu jirgin ruwa Allah ce to mun batta saboda ta zamanto aya gare su ma'ana idan ka ga dama ka iya cewa jirgin ruwa na farko da aka fara yi a duniya shine jirgin ruwan annabi nu duk wanda ka ga ya jirgi yanzu ya kwaikwayi na waye na annabi nu shine wa khalaqna lakum min mithlihi ma yarkabu sai Allah ya ce wa inna sha ko nughriqahum in mun ga dama sai mu dilmiyar da su a cikin jirgin ruwan yanzu kai ba za ka gane Allah yana kaunar ka ba ka hau kan katako malam a loda mota a loda buhunhunan shinkafa da kwantenoni a yi duk wani lodi kuma a shiga cikin ruwa ana tafiya yanzu idan Allah ya so ya hallaka ka akwai ɓata lokaci ba jigiyar ruwa Allah zai turo ta zo ta mauzar da jirgin ruwan gaba ɗaya ta kifa shi ba amma haka kuke hawa ku saukan lafiya ba abin da zai same ku Allah ya ce wa inna sha inda mun ga dama nukhriqahum sai mu dilmiyar da su a cikin ruwan fala sarikha lahum ba wanda ya isa ya yi ihun kwalala na cewa a zo a taimake shi walahun yunqizu ba za kuma a cece su ba za a tseratar da su ba domin a jirgin ruwa idan Allah ya kifa ta dan Allah wa za ka yi wa ihu a aka gaya mun wa za ka yi wa ihu don Allah ba wanda za ka yi wa ihu wallahi idan kai ihu wanda kai wa ihun wanda yake jinka hima ihun zai yi dan duk a cikin bala'i ɗaya kuke haka ne ko ba haka ba idan kuma kana yi wannan waje ne to ta ina za su higo jirgin ruwa ta ina za su higo ruwan ba akan tudu kake ba da za su kawo ma dauki da haka yace fala sariha lahum ba wanda ya isa ya kwalala a kawo mar dauki wala hum yunqizuna kuma ba za a tsiratar da su ba za a kubutar da su ba Allah ya ce illa rahmatan minna wa mata'al ilahi rahama ce kawai daga gurin mu yasa muka bar ku kuke yawo a jirgin ruwa a wani jirgin ruwan ma ana tafiya ana zina da wata amma Allah ya bari rahamatan minna wannan rahama ce muka bar ku ku ci gaba da hegantakar ku amma zan kama ku a gaba inji Allah illa rahamatan minna rahama ce daga gurin mu wa mata'an mun bar ku ku dan ji daɗi ilahi nan zuwa wani lokaci mutane suna raina Allah kuma wallahi duk abin da ya jawo mana hine ba mu san Qur'ani ba mu san hadisin manzon Allah ba mu san Allah ba har yanzu kaga mutum musulmi amma wallahi bai san Allah ba idan ya barkata maka wani abin bala'i ya barkato wallafi kai da kanka ka san wannan bai san girman Allah ba idan ya san girman Allah da girman Qur'ani da sakonnin Qur'ani wallahi ba zai aikata abin da yake aikatawa ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya shirye da mu ya dora mu kan hanya madaidaiciya za mu dakata a wannan ja da alarma ya mana sai kuma gobe za mu dora insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh